بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وميراث البنت الواحدة النصف وميراث البنت الواحدة gado na ɗiya ɗaya tal idan mutum ya faɗi ya rasu ya zamanto yana da kwai ɗiya ɗaya ita kaɗai kuma ga uwayen shi ga 'yan uwan shi ga matar shi to abin da za a baiwa wannan diyar ta tsatso za a kasa dukiyar gida biyu a ba ta kashi ɗaya saboda faɗar Allah ta'ala da ya ce wa in kanat wahidatun falahan nisf ko wa in kanat wahidatan falahan nisf wato idan wannan matar wannan diyar ta zamanto ita kadai ce to za a ba ta rabin dukiyar babanta ce نعم na'am والاثنتين الثلثان walitsnataini idan kuma ɗiyan mata guda biyu ne babansu ya haɗe ya rasu ya bar su to za a kasa dukiyar gida uku ce sai a ba su kashi biyu daga cikin wannan dukiyar wato in miliyan uku ce gare shi za a bai wa kowace daga cikinsu miliyan miliyan wato za su ci miliyan biyu miliyan ɗaya ita ce kuma za a raba wa saura an gane ko saboda faɗar Allah ta'ala da ya ce wa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak نعم na'am
فإن كثرنا لم لم يزدنا على الثلثين شيئا fa'in ka tsurna idan waɗannan ɗiyan matan suka yawaita ɗiyan mata suka yawaita نعم yana da ɗiya mata sun kai goma ko sun kai ashirin to lam yuzadna shay'an ala thuluthaini ba za a ƙara musu komai ba akan kashe biyun ukun dukiyar mahaifinsu wato su ɗiya mata suna ci ne da farali bayan da za a yi su ci da da asubci نعم dole ne za su ci da farali yana suna daga cikin waɗanda za a yi rabo da su ba za a ce ba abin da ya saura za a ba su duka a'a su tun fi asalin eh, wato kisma نعم tun a farkon rabo za a sa da su نعم in dai mata ne zungur نعم sai ya zamanto an ware musu sulusani ɗinsu نعم to kuma sai a yi maganar mahaifi da uwa an gane ko da kuma macen aure Mm.
وابنة ابنك لبنت إذا لم تكن بنت to shi kenan malam ya ce wa bunatu libini diyar ɗa idan ya zamanto mutumin da ya faɗi ya rasu yana da kwai ɗa ɗan shi namiji ya yi aure ya aihu to bayan ya aihu yana da kwai ɗiya ɗaya shi wannan ɗan nashi ya faɗi ya rasu yanzu wannan diyar to kuma shi kuma wannan kaka din wannan dan baban wannan yarinyar kawai shi kadai ne ya haifa نعم to yanzu da ke shi yanzu yaron baban dan nashi ya shi ya riga ya shi mutuwa kenan dan shi ba zai ci komai nashi ba an gane ko to yanzu idan wannan kakan ya faɗi ya rasu wannan jikar ta diyar dan shi نعم yanzu tana matsayin diyar shi ta tsatsu an gane ko idan lam takun bintun idan ya zamanto babu diya ta tsatsu in ya zamanto babu ɗiya ta tsatso to jika ɗiyar ɗa tana zama a matsayin ɗiya ta tsatso ma'ana abin da ɗiya ta tsatso za ta ci nisfi wo to ita ma in ita kaɗai ce za a ba ta nisfi ta- na dukiyar ma- kakanta نعم ta وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات wa kazalika banatuhu hakanan kuma jikoki na mutum mataye ɗiyan ɗan shi mata in sun kai ɗari hukumcinsu kalbanati tamkar ɗiyan shi na ne mata fi adamil banati inda ya zamanto babu ɗiyan na tsatsu mata in ya zamanto mutumin da ya faɗi ya rasu wanda ɗa ɗaya ne dama ya aiwa ɗan nashi wannan ɗaya shi kuma Allah bai arzuta shi da maza ba a cikin ɗiyan shi dukansu mata ne to kuma sai Allah ya yi wa wannan kakan nisan kwana hal ma ya binne ɗan shi to da ɗan shi ya faɗi ya rasu yanzu kakan shi kakan wa'innan matan to in ya faɗi ya rasu za su tashi su miƙe kaman a matsayin ɗiyan shi na tsatsu suke abin da za a bai wa ɗiya na tsatsu mata su za su ce to suna neman haƙƙinsu a basu an gane ko?
نعم tawo فإن كان فإن كانت ابنة مم.
وابنة ابن مم.
فلي- فللابنة النصف walibinati libini as-sudusu tamamu thuluthaini to shi kenan idan ya zamanto wannan wanda ya faɗi ya rasu ɗiyan shi biyu ne yana da ɗiya mace yana da ɗa namiji ɗiyan shi guda biyu ne to wannan ɗan nashi namiji da ya mishi aure sai ya aihu sai ya aishi ɗiya mace shi ma da ya aishi ɗiya mace kuma sai shi wannan ya mutu ɗan ya mutu to da ya mutu yanzu shi wannan wanda ya rasu kaka na ita wannan yarinya da kuma baba na ita wannan macen yanzu idan aka zo za a rabu dukiya shine yace fa in kana tibnatun idan ya zama to shi wannan wanda ya faɗi ya rasu yana da kwai diya ta tsatsa guda ɗaya wa bunatu libini ko kuma wa bunatu binin da kuma jika diyar ɗansa guda ɗaya to yanzu da ya faɗi ya rasu in aka zo kowace daga cikinsu za ta ci gado to yanzu falilibinati an nisfu wannan ɗiya ta tsatsu dukiya kasa ta gida uku za a yi kasa ta za a yi misali a kasa ta kashi goma sha biyu in aka kasa ta kashi goma sha biyu ita wannan ɗiyar tana da kwai nisufi wato tana da rabin dukiya kashi nawa kashi shida sauran kashi nawa karon sauran kashi shida wali binati libini a sulusu ita kuma jika ɗiyar ɗa an gane ko diyar ɗa ita kuma tana da kwai kashi ɗayan shidda yanzu sha biyu in aka kasa ta gida shidda nawa nawa za a yi biyu to a cikin wannan kashi shidda da ya saura za a bai wa jika kashi biyu yau wura yanzu shine tamamu thulutsaini wannan kashi biyun da za a ɗauka a bai wa jika ya zama shine cikar kashi biyun ukun dukiyar mamaci tunda in aka yi haka ita ɗiya ta ja nisufi an gane ko ita kuma yanzu a nisufi abinda ya saura a fudda a tsurutsani shine sudusi to za a bata sudusi ne dan raban ya yi daɗi ne sai a raba shi gida sai a raba ta gida shidda in aka raba gida shidda ita jika sai a bata kashi ɗaya sudusi kenan ɗiya ta tsatsu sai a bata kashi uku in aka hada sun zama to fulutani na dukiyar wannan mamaci kin sauran sulusi ya saura kashe biyu an gane ko in kasura bana su rubini illan lam illan yuzadna lam yuzadna ala zalika as-sudusu shay'an mm in lam yakun ma'ahunna dhakarun wa ma baqiya lil akhirati to wa in kasurat badatu libini idan ɗiyan ɗan suka yawaita ya zama to ba mace ɗaya ba ce ma ya haifa yana da kwai ɗiya mata ne da yawa zungur a cikin ɗiyan shi to lam yuzadna shay'an waɗannan matekin ba za a ƙara musu komai ba ala zalika sulusi a wannan sulusin wannan ba za a ƙara musu komai ba kawai wannan sulusi za a basu su je su raba a tsakankaninsu daidai da daidai tunda dukkaninsu mata ne in lam yakun ma'ahunna zakarun in dai har babu namiji a tare da su idan akwai namiji a tare da su kuma har da wata matsalar ta shigo in babu namiji a tare da su to shine a wannan lokacin za a ba su as-sudus din nan wa ma baqiya lil asaba abinda yayi saura na dukiyar wannan mamaci wanda shine thuluthi to lil asaba za a baiwa asubai ne wato idan mahaifin shi da rai to mahaifin shi shi zai cinye shi ko kuma yanzu tunda in ya zamanto akwai uwa akwai uba akwai ɗiya ta tsatsu akwai jika to yanzu aka zo kuma za a yi rabon gado ya za a yi kuma ga macen aure za a ga cewa farillal rabon ya yi gadon yawa tunda dukkaninsu da farali suke ci su mata za a ba su lisani ne in aka kasa dukiya gida 24 su lisani shine za a ba su kashi uku cikin biyu ɗiya kenan kashi uku cikin biyu shi kuma za a ba su rabo goma sha shida ne takwas takwas biyu sauran takwas kaɗai kenan a cikin rabo matar shi tana buƙatar a ba ta kashi uku sumuni uwa tana buƙatar kashi hudu uba kashi hudu kaga ya kai kashi goma sha ɗaya shi kuma yanzu kashi tara ne kashi takwas ne ya saura kenan sai an ƙara kashi uku sannan yawwa sai an yi audu sannan rabon kowa zai fito. Mm. Na'am.
وإن كانت البنات اثنتين لم يكن للبنات لابن شيء Mm.
إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبين وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين malam ya ce to wa in kanatil banatu tsinataini idan ɗiyan na tsatsa mata sun kasance guda biyu ne wanda baban nasu ya faɗi ya rasu ɗiya uku ne dama ya haifa ɗiya mata biyu da ɗa namiji guda to ɗan namiji ya riga ya shi barin duniya shi ma ɗan na- ɗan namiji bai bar duniya ba sai da ya aihuwa kuma ya aihi ɗiya mata shi ma to yanzu lam ya kulli banati libni shay'un ba za a bai wa waɗannan jikokin mata ba komai daga dukiyar kakansu ba za a ba su komai ba to shi ne dama irin wannan in ya ga haka ta faru babansu ya faɗi ya rasu ya san yana da ɗiya mata guda biyu in ya faɗi ya rasu bayan da za a isa ci komai tun kafin ya rasu zai ba su wani abu ana ishe mu an gane ko to in kaga an ce jikoki ɗiyan ɗa sun ci wani abu tare da samuwar ɗiya mata na tsatso illa an ya kuna ma'ahunna ahun sai dai in ya kasance a waɗannan ɗiyan mata jikokin wannan akwai namiji akwai ɗan uwansu namiji yayansu ko ƙaramin ƙanansu to fa ya kunu ma baqiya hunna sai ya zamanto ma baqiya abin da ya saura na dukiya bayan an fidda ma'abuta ci da farali sai ya zamanto bainahunna wa bainahu tsakankanin yan uwan nashi wannan mata da kuma shi za su raba ne a tsakankaninsu an gane lizzakari mithlu hadhilun sayyi wato ga namiji za a bashi kwatamkacin rabon mata guda biyu a nan abin da yake nufi in ya zamanto a cikin masu ci cin dukiyar wannan babu uwa babu uba amma in ya zamanto da uwa da uba ai ba za su ci komai ba saboda dukiyar ta kare duka a nan za- za za ta kare inda akwai uwa akwai uba akwai macen aure to sai an yi aulu ma dukun dukiyar za ta rabu Mm. na'am وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن Mm.
كان ذلك بينه وبينهن كذلika wa kadhalika malam yace wa kadhalika hakanan hukuncin yake idza kana zalika zakaru tahtahunna idan wannan namijin ya kasance a karkashin su ne a abin da yake nufi da idza kana zalika zakaru tahtahunna ba matakin su ɗaya ba a matsayin dan su yake dan yayan su ne kuma yayan nasu ya faɗi ya rasu hallo yanzu wannan kenan namijin wannan a matsayin ɗa yake gare su baban shi shine suke kunne da suke daidai da shi suke kunnen doki da shi to yanzu shi ma wannan ɗakin shi kuma wannan wanda wanda wanda ya faɗin ya rasu a matsayin baba yake ga shi wannan yaron tunda su jikoki ne na wanda ya rasu ba za su ci komai nashi ba saboda su mata ne zungur to tunda akwai ɗan ɗan uwansu wanda ya rigaye su ya rigaye kakan nasu rasuwa yana da ɗa namiji to yanzu sai ya taso daga ƙasa in ya taso daga ƙasan abin da ya saura na dukiyar wannan sai su raba a tsakankaninsu an gane shine wa kazalika hakanan idza kana zalika zakaru tahtahunna idan wannan namijin ya kasance a ƙarƙashin su yake bai kai ya so a daraja ba baban shi shine suke mataki ɗaya da shi to kana zalika bainahu wa bainahunna kazalika to wannan abin da ya saura na dukiyar kakansu ya kasance tsakankanin shi wannan namijin da kuma su waɗannan matekin za su raba shi kazalika kamar yadda aka faɗa a baya lizzakari mithlu hazzil unthayain wato namiji za a bashi kwatamkacin rabon mace guda biyu
وكذلك لو ورث بنات الابن مع مع مع الابنة السدس Mm, وتحتهن بنات الابن mm, معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين وبين أخواته mm, أو من أو من فوقه mm, من عماته mm. wala yadkhulu ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن to shi kenan malam ya ce wa kazalika kuma hakanan hukuncin yake lawarisa banatu libini as-sulusa da a ce jikoki ɗiyan ɗa za su gaji as-sulus wato kashi ɗaya cikin shiddan dukiyar ba- kakansu da za su gaji wannan sudusi ma'alibinati tare da ɗiya ta tsatso saboda da su da ɗiya ta tsatso idan za su ci gado in dai mata ne zungur jikokin nan to za a ba su tsulutsani ne to ita ɗiya ta tsatso za a ba ta nisufi ne abin da ya saura shine sudusi to su waɗannan jikokin za a ba su sudusi to idan aka ba su sudusi wa tahtahunna banatu binin a ƙalƙashin waɗannan jikokin da shi marigayi a ƙalƙashinsu akwai ɗiyan ɗa namiji wato wanda shi wannan a cikin ɗiyan ɗa namijin wannan kuma akwai namiji a tare da su wato su waɗannan jikoki wanda kakansu ya rasu suna da kwai wani ya wanda ya yi aure shi ma ya aihu ya aihi ɗa namiji a cikin ɗiyan shi akwai namiji to yanzu wannan ɗa namiji shi kuma abin da ya saura na dukiya bayan an baiwa waɗannan su lisani abin da ya saura sai ya janyo shi su raba tsakankanin shi da 'yan uwan shi wanda suke wuya ɗaya da shi wanda suke a matsayin a matsayin yayu da ƙannu za su raba a tsakankanin su lizzakari mithlu haldil untsayayin wato namiji za a ba shi kwatamkacin rabon mata guda biyu au tahtahunna zakarun ko kuma ya kasance a ƙalƙashinsu akwai namiji wato a nan bayan jikokin to a cikin jikokin akwai ɗa namiji wanda ya yi aure ya aure ya aihi ɗiya maza da mata to yanzu da ya aihi ɗiya maza da mata ya faɗi ya rasu da ya faɗi ya rasu yanzu a cikin akwai ɗan shi namiji guda ɗaya wanda shi ma ya aure da ya aure shi ma sai ya aishi ɗiya maza da mata ya ya faɗi ya rasu da ya faɗi ya rasu yanzu wannan jikan wanda yake matsayin jikan jika na shi wannan wanda ya faɗi ya rasu wannan a yanzu to zai zama to ya tashi sai ya janyo abin da ya saura na wannan kulutsi sai su ci tsakankanin shi su raba tsakankaninsu da 'yan uwan shi da kuma waɗanda suke sama da shi wato kana zalika bainahu wa baina akhwatihi wato wannan abin da yayi saura din na dukiya ya kasance za su raba ne tsakankanin shi da 'yan uwan shi wanda suke kunnan doki wanda suke matsayin yayu da kannu aw man fawqahu min ammatihi ko kuma waɗanda suke sama da shi daga cikin wato gwangwannin shi wato wanda suke matsayin ammomin shi wanda suke matsayin kannin baban shi ko yayin baban shi wanda kuma su basu ci ba wancan gada basu ci ba wannan basa daga cikin waɗanda suka samu a sulusani din nan shine dan ya ƙara fito da abin heli yace wala yadkhulu fi zalika man dakhala fi thuluthaini min banati libni wala yadkhulu fi zalika wato man dakhala fi thuluthaini waɗanda suka shiga cikin waɗanda za su ci wannan atsulutsaini kashi biyun ukun dukiyar mamaci min banati libini daga ɗiyan ɗa jikoki ɗiyan ɗa mata jikoki la ya da fi zalika ba sa shiga cikin rabon wannan sulusi wanda ya saura banda su za a raba daga abin da ya yi ƙasa da su ne da kuma can ƙasa da su amma su ba za su ci komai ba daga wannan sulusi ɗin saboda su an ba su sulusi wanda za su je su raba a tsakankaninsu su ma na ƙasa sai su ɗan samu wani abu su ga su raba alhamdulillahi al'ilmu indahu allahu ta'ala a'ala amma